أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادربنا بهذا المحضر والتاد في دين الغوة تاتي لنا بالزفر jiya mun yi ta mun faɗi ƙasashen ilimi na musulunci wanda kowanne an san malamansa da irin ruwayarsu da abubuwansu haka suke to mun manta ba kuma manta ba saboda lokaci ba mu faɗi ɗaya helkwatan musulunci ba kuma helkwata ilimi helkwata musulunci ce helkwata ilimi da take cikin ƙasar turai shine andalus undulus ita ce spain yanzu larabawa suke mata undulus turawa suke mata andalusiya faransanci ita ce spain to ta hada daga nan kashara har kusa da faransa to spain ita ma ta zama daular musulunci kuma shalkwata ce ta ilimi ta malamai malaman hadisai ɗin da na fikihu kuma da ike akwai wayewar turai a wajen ta zamanto dukkanin wani fanni ma malaman musulunci sun taru a wajen kowane irin fanni likitanci gine-ginen kowane irin fanni sai da ta zamanto helkwatar musulunci in malami ya bunƙasa ya isa nan yake hankoran ya je in aka san shi a nan to an san shi a ƙasashen musulunci ita spain ɗin nan wani ta zamanto helkwata ce ta manya-manyan malaman ta tsawo ita spain ɗin nan ita ce wandulus an buɗe ta hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama tana shekara casa'in da biyu mulkin umawiya to tsarin bin ziyad tsarin bin ziyad da kwamandansa musa bin musayir su suka bude angelus suka bude ta suka bude kurɗaba kurɗaba a cikinta take da garuruwa da ishbiliya a cikinta take garnada a cikinta take morsiya a cikinta take akwai garuruwa da yawa manya-manya wanda manya-manyan malamai sun fita daga wa'annan garuruwa to suka buɗe ƙurɗuba ta zamanto mulkin umawiyawa bayan mulkin umawiyawa ya faɗi a gabas mulkin abbasawa ya kama har yau dai ita dai ta zama abdurrahman dakili umawiyawa su suke mulki a can idan ka tsallako ruwa kuma ka shigo nan afirka za ka tsallako maroko kenan ita kuma sharifai alauyawa daulatu a jararis su suke mulki su kuma a wannan waje su ma mustaƙillai to haka suka ci gaba da mulki har zuwa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga shekara 138 har zuwa shekara 400 da ishirin da biyu to ya zamanto hijira kuma turawa tana 752 752 hijira turawa kuma to har zuwa 1031 hijira turawa kuma ya zama mulkin larabawa ya faɗi ya zama mulkin umaruyawa da na abbasawa ya faɗi da baki ɗaya sai mulkin kuma ƙabilu amma dai na larabawa ne murabidun suka yi washidun suka yi har zuwa shekarar da sufiyan ta faɗa a hannun musulmi ga baki ɗaya daular musulunci ta faɗa a hannun kiristoci masu yakin cross har da salibi da suke cewa din nan cross wa da suka fafaro mai ɗauro a garnaɗa ta faɗi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana shekara ɗari shida da talatin da uku ta turawa kuma tana 1236 1236 daular musulunci ta faɗi bayan daular musulunci din nan ta yi rawar gani ta wayarwa da turai kai duk wani wayewa da turai suke ciki su turawan suke faɗa in ka duba littattafansu na kowane civilization da safafa da waye duk baki daya da likitanci har yau wani likitancin har yau wani ilimin sun bar shi da larabci har yau wani ilimin kuma sun canja masa suna ya zamanto da turanci din to daular ta faɗi ya zama aka hauro yakin kuro ƙarƙashin argon da isabella da ferdinando wayannan su suka karya daular na aka yi wa musulmi kisan kare dangi wayanda suka ɗan iya gudu wayansu suka tsallako ruwa da ba shi da nisa suka yi wa maroko wayansu suka biyo gefen atlantic suka yi wa murtaniya wayansu kuma suka ji atlantic gaba ɗaya suka yi faransa wayansu suka wasu ƙasar turai haka musulunci ya ƙare malamai ya tsare to ragowar wayanda suka taho su suka zo kuma suka ci gaba da yada wannan karatu maroko magarib su tunis su wane haka suka shigo to ita ma ita ma sufiyan garnada ita ma helkwatan ilimi ce kwarai da gaske an yi manya-manyan malamai kamar ishbiliya an yi ibn hafin lakani kamar kurtsaba ibn bashkawali garnada hafizu abul qasim kalifan shi bashkawali din mursaliya ibn jamrata gashi nan to babban malami wanda ya yi shuhura a kasashen musulunci duk da baki daya ba a taba wani mutum ko a cikin mu musulmi ko a cikin kiristanci kai a cikin duniyan halittar allah na ilimi mutumin da ya yi littattafai irin na muhajjin bin al'arabi hatimi ba a taba irin wannan ba dan wannan wajen ne an ce ko kun littafi yake yin littattafan da ya sun fi ƙarfin kwanakin rayuwarsa allah ya buɗa ma albarkar lokaci yana da littattafai akwai tafsirinsa da ya fara ya zo suratul kahafi ya zo suratul kahafi yana da sufuli ɗari uku da wani abu sufuli sufuli sufuli ɗari uku da wani abu ga su fito hatin makiya har yau akwai wasu littattafan nasa shikenan sun kare ma ba wani wanda za ka ɗauka ma haka ne ya ce zai karanta ma waɗannan abubuwa muhiddin bin larabi hatu kuma turawa har yau akan wannan ilimin nasu suke duk sun fassara littafansa da turanci da komai in dai ba musulmi ya karantu sosai ba wata falsafa ba zai iya magana da su ba don duk wannan ilimin suna da shi sun kwasa a nan wajen don haka wannan kalubale ne ga musulmi da yawa ilimin muka da yawa malamai sun mutu da ilimi yau ilimi ya zamanto kowa sai dai abinda ya kwakwalwarsa ta iya dan iya rikewa kaɗan yau shine karatu abinda kwakwalwarsa ta iya ba bid'a ne hauka ne kafirci ne wane ne ba wai ya haɗu da wani malamin musulunci ma bature ne zai fara casa shi tukun in ya haɗu da bature ma tukun dan duk suna da wayannan abubuwa sun fa sun yi translation ɗinsa da littattafansu to haka daular su ta faɗi to muka dawo kuma afirkan mu ta baƙaƙe mu kuma alhamdulillah wayannan ilimin sun kwaranyo mana daga wayannan wuraren tun daga misran tunis magharibil a ƙasa shine maroko har irin su libya duk sannan ana ce musu tunis duk haka ake ce musu daga baya da aka yanyanka su to haka spain din ga baki ɗaya da ta karya din da abu to waɗannan ilimin muka mu kuma sun kwaranyo mana mu kuma nan afirka ilimi bai sako mana ta gabas ba mu nan ba ka can fata ilimi ba ta gabas ya zo mana ba ya zo mana ta arewa ta arewan arewan afirka da ta yammacin afirka ilimi ya shigo kusan ilimin nan galibi in ta yammacin afirka ne wannan malamai galibi da waɗannan ilimin muka sun taru a musulmiya ita suke cewa shi'ida shingida aka ga a karatuka ulama shingida malaman shingida ulama shanagida malaman shingida hatta yanzu saudiya galibin masu karatuka a masallacin nan za a gansu malaman shingida ne ba wai ainihin na kasar ba ne akwai unguwa ma hanyar shanagida da baki da akwai masallacinsu akwai abu to wannan shingida din nan yanzu ita tura suke cewa mauritania ita suke cewa mauritania tana da iyaka da senegal tana da iyaka da senegal to ilimi ya kwaranto daga wajensu har yau ilimi yana nan a wajensu suna da tsofaffinsu suna da malamansu suna da abubuwan ka shiga za ka yi mamaki kaga mutum yanzu muna mutum ya ɗanyi shekara saba'in sai ka ga ya jiki ya so masa sa sai amma ta ga mutum an ba shi shekara ɗari da talatin amma yana kai da samun wata yana guje-gujen sa yanda saboda har yau kaman a zamanin da ce wayewa irin ta mace shigar musu ba to daga su daga wajen su ilimi ya kwaranyo senegal da yake daga wajen su ilimi ya kwaranyo mali timbuktu ya kwaranyo mali yanzu senegal da mali suna da manya-manyan malamai sun yi shuhura wajen malamai tun wancan sosai da suna da iyaka da wannan kasar kasar ilimi babban kwarewar malaman waɗannan garuruwa guda biyu a ce karatunsu ya kai har sun shiga murtaniya shin gida har sun shiga je sun yi karatu to akwai malamansu da suka yi tashe an san muktar kunci in aka ce muktar kunci a mali kenan wannan tumbuk da ake ta maganganun din nan tun kafin muktarul kunci wajen shekara ɗari biyar tun bukta akwai malamai don haka akwai rubutuka na hannu waɗanda sun hidimar ilimi ma'ula inayin waye ne haka in ka dawo senegal akwai malamai shekara wajen ɗari nawa waɗanda sun tace ilimi sun yi hidimar ilimi yanzu senegal mali wayannan waje haka ilimi ya tuntsuro ya tuntsuro mali tana da iyaka da nijar haka ilimi ya tuntsuro ya shigo mana ta nijar ilimi ya shigo ta ta nijar a har yau dai da baki ɗaya kamar ya zagaye ta nijar don haka wani ya dirga akwato wani ya yi tafina wani ya yi kano kuma da hanyar kasuwanci akwai kuma kano ta samu kuma waɗansu na daga fatake da suke tahowa tunis jaza'ir kaza ta hanyar kasuwanci kuma bayan waɗannan malamai ya zamanto daga nan kuma ya yi zaria ya zamanto ƙasashen ilimi mu kuma a waje zan tsaron kace sokoto in kace katsina in kace kano in kace zaria sai kuma ka tafi jidda wani ikon sai dai ka tsallaka jidda sai dai ka tsallaka adama saboda wayansu daga cikin sokoto sun yi adama tun kamar raji ya je ya zauna adama ɗan shauɗan fodiyo ɗin da kafin su ma to waɗannan garuruwa galibi ta haka ilimi ya shigo mana ta haka ilimi ya shigo mana sai daga nan su kuma sun irin su jazair har yau irin su magarifin irin su har yau da ilimi ya faranyo irin su misira ya zamanto gabas kuma irin kamar su ne maiduguri ita kuma tana da bangaren hanyar karatu har yau ta waje biyu ta hanyar nijar din ta hanyar nijar din bare barbanci kenan kuma da hanyar karatu su za ga kancari da wane ne har yau akwai tsofaffin bari-bari da wani irin karatunsu da kuma ta hanyar misira ya biyo ta su caji ya biyo ta sudan haka ilimin da ya je red sea teku ba tsallaka haka ya kewaye ya kuma komawa afirka ne haka kusan afirka take da karatunta haka daga kano sokoto daga nan daga nan kuma waɗansu tafi hanyar haji da haka karatu ya ƙara bunƙasa waɗansu kuma su shiga ghana saboda ana zuwa kasuwanci ghana a kai tumaki a kai waye su kuma su je siyo goro je siyo goro ana ce mata kuri daga haka malamai sun yaɗu a can akwai malamai tsofaffi wanda za ka je wani ka tambayi asalin iyayensu zai ce ma mutumin kano ne asalin iyayensa wani zai ce ma mutumin sokoto ne dan har yau gana za ka ji hausanta kusan yaran sokoto suke yi har da aka yi yancin kai kurma yake duk wanda yancin kai ya samu ya zama ɗan ƙasa ko ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba ne ala iya hal ta haka mun gode allah ilimi ya yaɗu a cikin afirka din nan duk malamin da ka gani ya san asalin ta ina ilimi ya zo masa ya san suwaye malamansa ilimi kusan mai sassala ne ba wani karatu da za a gani imma a zaria imma a kano imma a katsina imma a sokoto imma a bidda imma a adamawa imma a adamawa imma a ƙasar gabas da ake cewa mai duguri da su bukawa su hanyar ne imma wa'annan imma kuma ka fita daga kasar mu mu yanzu muna magana kasar mu duk malamin da ka gani a cikin dattijai a cikin karatuka irin na dattijai yana da sassalar karatunsa ya san suwaye malamansa ya san daga ina suka samu ya san an san irin karfin karatunsu an san faki haini an san idan fikihu kake nema za a ce ma ka je zaria da za a ka je zaria idan arabiya da daɗa wayewa a ciki da fitowar hanyar za a ce ka je kan idan ƙur'ani kake nema a za a ce ka je ne gabas ka je ne duguri in karatuka take har a misira duk da muna yi wa jami'a a zahar ciwon baki sun yi wasa da tsakon malaman bakaken fata kwarai da gaske kuma sun ce wata wuta aka yi wadda kusan littafan malaman mu don akwai lokacin da suka fara littafan malaman bakaken fata suka babba su shaidodi da wanda ya iya zuwa da wanda bai iya zuwa ba kaga akwai alƙalin jidda akwai wazirin jidda wazirin wazirin jidda wannan malami ne littafansa akwai littafinsa da azhar tana takama da shi littafin wazirin jidda sannan akwai walin zaria wanda ya kafa rahamar wali ya kafa kauran wali ya kafa wannan ya littafai na tashin hankali haka in ka zo kano ga gidan malam suyudi ga gidan malam salga ga gidan gidaje da yawa na ilimi wanda littafansu da in ka zo zariyar mun tsallake ga shehu yahuza har sharhin abu ne da shi cikin fikihu da kaza haka in ka shiga sakwato illa sakwato ba su da buɗi sosai ba ta kuɗa ilimin su da na sauran mutane ba da kaman wajen su yake shiru duk da malaman su wayansu ba su sani ba kamar yadda mai hujuru ka ke kanta wajen karatu wajen ilimi kofa dai a buɗe ka ce kano zaria katsina wa'annan ɗan ko ina zai zo iya karatu kuma za su iya shiga ko ina su je su karatu kaza don haka ilimin su ya bunƙasa amma kano hatta abdullahi na gwandu ya zo ya zauna a ciki a nan ya tafsirinsa hatta su yudi mai wannan lita mai imamu su yudi din wannan ya zo ya zauna a madabu ya yi musharaka da su cikin abubuwan su duk wannan yana rubuce kwarai da gaske to haka ike sai da turawa mulkin mallaka in aka tafi akan haka ba za a taba bata ba ba ne duk wani wanda ya kawo wani sharri za a zuba sharrinsa a fefe a ga ta ina ya zo da wannan sharri suwaye malamanka duk wani karatu da ka faɗa za a ce suwaye malamanka a wajen wasa karanci wannan karatu ba ka da damar ka ce a zariya na karanta wajen wani malami a zariyan an san waye shi kuma malaminsa an san yaya karatunsa yake ko kuwa a kano na wajen wa an san suwaye malaman an san karatunsu an san littafansu ko kuwa a kakwata na karanta wajen wa ko ku a katsina na karanta ko ku a maiduguri ko ku a adama ko a bidda na karanta ko kaza ba duk an san kan haka aku rika ga baki daya inda ikon Allah Allah haka Allah ya bari aka tafi da Allah ya yi hukuncin sa aka tafi bayan da sharri zai zo duk wanda zai zo da wani sharri an san kowa to mulkin mallaka turawa suna da karatun wannan sun karanci waɗannan abubuwa duk da baki ɗaya Allah ya shigo da jami'o'i waɗannan karatuka na tsari din nan na larabcin da na turancin ba wai muna faɗan na turanci har na larabcin ma bi gaba gida ya zama ilimi yanzu baka da uba kuɗi kawai za ka je ka bayar kawai abu ne da gashi nan a rubuce syllabus ne kawai gashi nan a rubuce da abubuwa amo na can aka yi amo na can aka yi karfe sosu suka fitar da shi ba shi da wani sakala ba shi da abubuwa jarrabawa ce in ka ci shi kenan ita ce za ka iya zagin malamin ka biya shi kuɗin kayan ka biya shi kaza kaza na arabiyan cikin ba wai na turanci ba yanzu kaga yanzu zancen albarka zancen mahaifi babu da haka yanzu kai kusan yanci ne da kai baka da wani uba sai dai ka dangana kanka da jami'a in ma mai kirkin kenan in ma wai malamin mai hankali kenan zai ce a ni dan jami'a kaza ne na yi karatu a sakandire kaza yanzu kuma zancen malamai ya zama na yi a karin kwaleji kaza na yi a barewa na yi a kaza na yi a jami'a bayero to wai wannan ma mai kyan kenan mai kyan kenan amma mara kyan ma duk gashi nan shi kenan an fassara duk littafin suna kasuwa kowa zai iya zuwa in ya iya karanta hausar boko ya iya karanta abu zai je siyo da zai baka rai ya san kwashe kafa malami ya karanta da zai karanta abin da ya gani ya faɗa ya shigo da bakinsa da an huta amma ya iya warwarewa ya iya sharhin bayan labarai karatun ma ya a karke daga nan duk abu ya karuwa da za ka tambaye shi a wajen wakai abcd addini ma a batata babu ita ba zuwa kuwa ba ya ji su a kasuwa kawai to daga nan duk abu ya lalace bai san miciji ba bai san bakin tsumma ba biya daidai su ya ce miciji ne duka ba gida ta nan duk abu ya lalace abubuwa duk suka faru sai dai wannan kuma daga cikin alamar tashin kiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba wani abu da ya faɗa sai dai mutum ya zamanto yana da hasara kwarai da gaske sai dai kuma har yanzu alhamdulillah in dai kai nisa cikin ilimi in dai cikin malaman za ka shiga sai an tambaye ka kai waye sai an ji daga ina ka ba za ka shiga da hauma hauma ba sai dai a gidanka ko a masallacinka ko a sauranka ko a wane ne za ka iya faɗa abin da ka ga dama amma in dai abu ne to to wannan yana daga cikin abu kasashen mu ma alhamdulillah afirka nan ita ma duk da in sun malaman hadisi kamar yadda muka karanto jiya in sun faɗi afirka suna nufin tunis can da suka to alhamdulillah mu ma baka fatar mun gode allah da haka shi ibrahim rabbi allah yake cewa wa hatta atana din wal ilm wattuka walillahi shukrun bil nabi muhattama mu ma afirkan nan bakaken fata din na addini nan ya zo mana ilimin nan ya zo mana tsoron allah nan ya zo mana in dai a karanta a abu ne akwai malamin da bai je azhar ba bai je komai ba amma in dai a karanta ne zo ka karanta zo ka karanta sai ya baka mamaki ba zai iya magana da kai da za ta ba zai iya amma jawo zai iya fassara ma zai iya warware ma ilimin shi a haddace suke a kanta duk ga baki daya to wannan yana daga cikin tarihin ilimi babu ma ja to wannan duk kaɗan kaɗan muka faɗa ba wai mun tattare duk ga baki daya amma wannan jogorafan ilimi ne na kasashen musulunci duka baki daya duk in kana cikin karatu za ka dinga gano in ka gane waɗannan yankoki yankoki da malaman su da ko to da za ka ga karatu ya rikice ma ka kare musu nadin ahmadu bin hanbal za ka karo da waɗannan abubuwa da na faɗa da yawa babu ma ja a babu yanzu mutum yana so ya san namu na nigeria kuma ya ɗau littafin adamu ilori al-islamu fi nigeria musulunci a nigeria wannan malami da ita ɗan jami'a ne ya faɗi abubuwa da yawa duk wannan kashe-kashe da na kawo shi ina kusan ya kawo su duk gaba gida babu ma da babun abin da ya zo annal imama cewa liman a haƙƙu bil ikamati shi ne mafi cancanta da ikama ladan ba zai ta da ikama ba sai ya ga liman liman shi ne mafi cancanta da ikama bayan da za a sa da iqama sai liman ya zo amma kiran sallah kuwa kaga a hannun ladan yake ko liman yana can wani waje in dai ladan ya ga lokaci yayi shi ladan sai ya tashi ya kiran sallah kiran sallah a hannun ladan yake amma iqama kuwa sai liman ya zo saboda iqama ana so a hada ta da sallah da an yi iqama shikenan sai a shiga sallah حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أكبرنا إسرائيل أكبرني سماك بن حرب شيك ميت سماك بن حرب يا باش العبادي شيك ما سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يا جابر بن سم- سمرة يقول ينا شيرا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم mai kiran sallan kana mu'azzinu rasulallahi mai kiran sallan manzon Allah ya kasance yumhilu yana jinkirtawa fala yuqimu baya ta da sallah baya ta da iqama hatta idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai ta da iqama ladan ba zai ta da iqama ba sai ya ga ne wannan al'adar haka take kad karaja sai annabi ya fito a kama salata sai ya ta da sallah shine ya rahu yayin da ya ganshi ala abu isa turmuzi ya ce hadisi jabir bin samurata wannan hadisin na jabir dan samurata huwa hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa sahihun ingantacce wa hadisi isra'ila hadisin nan na isra'ila an simakin ba isra'ila waccan kasa ba sunan mutum ne an simakin da an ya karba daga simaku la na arifa mutan shi ba illa min hazal wajhi sai ta wannan fuska wa haka za kala ba'adu ahlul ilmi haka ba'arin malamai suka ce innal mu'azzina mai kiran sallah amlaku bil azani shi yake mallake da kiran sallah in ya ga lokaci yayi ko da liman ko ba liman shi dai zai kiran sallah to in kuma liman yana gari an san yana nan dan dan jinkirta da ya za ta da kama ba har sai ya fito an gan shi wal imamu shi kuma limami amlaku bil iqamati shi yake mallake da iqama sai an gan shi ko sai ya ce bismillah to sannan kuma za a tashi kaga haka ake yi ko sai liman ya tashi ya ce bismillah to haka ake yi duka baki da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika alhamdulillah